الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حسب الجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهجر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi fadlis saffil awwali cikin falalar sahun farko masallaci ana so a cika sahun farko sannan a cika sahu na biyu sannan haka dai har masallaci ya cika in mutum ya ɗan ga wata kofa ba laifi ya ɗan ya cike ta na an yi wani an yi ba su zo gaba da to ku ci gaba da ku ne kun gode yawa ma kun manta jiya ba ku zo ba babu ma ja to sahun farko yana da falala warai da gaske حدثنا قتيبة قتيبة أذن تدمو حدثنا عبد العزيز بن محمد سبيل رواني بمسبوبه عبد العزيز بن محمد أذن تدمو عن سحيل بن أبي صالح shi kuma ya karba daga suhailu dan abi salihin an abihi shi kuma ya karba daga babansa an abi hurairah babansa kuma abi salihin ya karba daga abi hurairah ta kala abu hurairah ta yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan mai jira da amince Allah subhanahu a gare shi ya ce khairu sufufir rijali fiyayyan sahun mazaje awwaluha na farkonta sahun farko wa sharruha sharrin sahun mazaje akiruha na ƙarshenta akwai dalili wa khairu sufufin nisa'i fiyayyen sahun mata akiruha na ƙarshe wa sharruha sharrin sahun mata awwaluha na farko sahun farko me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka saboda masallacinsa sallallahu alaihi wasallama da maza da mata duk haka ake shiga wata kasashen za ka ga haka kamar yanzu kaula da mata da maza ji haka sai dai maza suna can gaba ga iya inda aka ɗanyi aka ja katakwaye ɗin nan to kuma iya nan mata suke wani zumin kamar ran juma'a za ka ga sahun mazan ma da yake da yawa har ya kusa tarar da sahun mata ɗin ba abin da yake tsakanin su sai ɗan wannan abu da aka ja kuma harami ma duk da harami suna sa kan giya amma haramin maka ai ba wai mace ma ko tana gaba ko tana baya ba wani zubin da ita za ku yi da ita za ku yi kafaɗan ba wani zubin ko kuwa in an yi cikowa in ba cikowa ne akwai inda ake keɓe musu suke zama to masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama maza suna gaba haka har iya sahunsu to kuma daga nan sahun mata yake farawa to yanzu kaga sahun maza sahun farko daga su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga su sai lima amma sahun karshe zai zama kuma sahun mata yana kallon su to dan adam shedan ba da ba abin da zai iya ba zai iya shigo ma da wasu wasi kan wata taga ko baka tsayuwa mai kyau ba kan wata taga ko baka tsayuwa mai kyau ba ko kaza kaza kaza ne to wani sai wasu wasi ya shiga masa ba kowanne bane to haka su kuma sahun mata din su kuma sahun gaba yana arba da sahun maza na abu to su ma kuma wata za ta yi dan wasu ko wancan ya yi kaza ko wancan ya yi kaza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen sahu na maza sahun gaba sharrin sahu na maza sahun baya fiyayyen sahu na mata sahun baya sharrin sahun mata sahun gaba amma masallacin duk maza ne gaba ɗaya wannan magana ta tashi ba sharrin sahun baya ba sai dai alheri ya zama a sahun farko din amma ba sharri a sahun karshe din saboda ba mata a ciki ba akwai dalilin da aka faɗi wannan Allahu alam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kala yace wa fil babi a cikin wannan babi an jabir an karba daga jabir wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa ibn umara da abdullahi dan umar wa abi sa'idin da abi sa'idin wa ubayyu da ubayyu wa aisha da sai da aisha wal irbab bin sariya da irbab dan sariya wa anas wa'annan sahabbai su ma duk sun rawaito wannan hadisi qala abu isa turmuzi yace hadisu abu hurairah wannan hadisi na abu hurairah hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce cewa dai yanzu mun samu alheri a cikin sahun gaba in tare ake da mata kuma to sharri a cikin sahun karshe din shi ma saboda dan abin da zai faru alheri a sahun mata na can karshe kuma sharri a na gaba saboda suna arba da na maza din wa qarru ya anin nabi amma wannan wai ma'anarsa ba an hana in garin da ake haka bane mata su zo masallaci sai na ya taba hana wata kuyangarsa cewa ba su je masallaci wata ce annabi yana nan muna zuwa sai yanzu da ka ga annabi baya nan ka ce zan je wallahi sai na je abinda annabi ya hana to wannan duk ba komai bane to in inda aka saba ne suka ga kaman ba ba wani abu bane in dai inda ba saba bane za su ga kaman to wa qarruya an rawaito wannan annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو إيسى ترمذي يتي حديث أبي هريرة وأن حديثنا أبو هريرة حديث حسن صحيح حديث نيك كاوى إن قاتتي وقال روية أن رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى أن من سيادة أمن شاء الله سبت أقريشي أنه كان يستغفر للصف الأول النبي أنا نيمة وصفن قبا غافا زواد الله وأن بضم غناش صفن قبا ثلاثا صوء الله يوصفن قبا غافر الله يوصفن قبا غافر walisani marratan sahun biyu kuma sau daya sahun biyu wajen da ya yi ma ana so a cika saboda ga kofa a sahun gaba kai kuma ka dawo sahun baya kai kadai akwai rikicin ma ko sallah ta yi ko bata yi ba wanda zai tsaya a sahu na baya shi kadai ga waje a sahu na gaba sai dai in babu sahun gaba ya cika cif sai kai kadai to ka dawo sahun baya wa'in sun ce ka roki wani ku dawo ku biyu ku dawo su in kuma wani ya ki dawa tare da kai kai tsayuwarka kai kaɗai ɗin gaba ki to wani tsani mafatin wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce law annan nasa da cewa mutane ya alamuna ma fin nida'i sun san abin da yake cikin kiran sallah na falala wa sabtil awwali da sahun farko sun malam ya jidu sannan ba su samu su wannan kiran sallah din ba ko ba su samu su zauna a sahun gaba ba illa an yi fahimu sai dai su yi ƙuri'a alaika akan kiran sallah din sai dai a yi ƙuri'a a gawa ƙuri'a su ta fito zai kiran sallah kowa ƙuri'a su ta fito zai zauna a sahun gaba lastahamu alaiki da sun yi ƙuri'a a kansa kaga wannan ya nuna falalar kiran sallah ya nuna falalar sahun gaba amma kuma duk da wannan falala wanda bai iya kiran sallah ba kai ya zo ya ce saboda falala zai kama lafiya kuma masallaci an yi masa lada ne ratibi to don kar zuciya ta abu sai ya kyale lada ne ratibi ya dinga yi kaga yanzu za ka je masallacin maka ko wani masallaci ba ka ce saboda falala ka saboda ya ce an yi ƙuri'a ko sai a baka sai a ce ma ko mutum ya zo da hauka to wannan kenan haka shi ma sahun gaba din duk da falalar tasa kaka zo ka tarar ya cika ka ce dole sai an buɗa ka kusa to shi kuma yanzu neman falala ya jawo ma ka zubar da sallah ba a son takati tsallake kafaɗin mutane za ka ga waɗansu bareran juma'a suna ta tsallake kafaɗin mutane da kafa suna dukan kafaɗar abin takaici ko ko wani ya zo ya tarar ba waje na zama ba waje na zama amma dai sai ya matsa mutane haka dai za a zauna galibin yanzu kafafuwa da ciwo da wane ne ba haka ake nufi ba wannan dai yana nuna falalar sahun gaba kuma yana nuna falalar kiran sallah kuma ya dace ranar juma'a kowa ya dinga samun da juma yana tafiya da ita ma ya ga mutum da riga mai kyau amma kuma yana tsaye yana ta jiran waye zai zo da dadduma ya shimfiɗa kana shimfiɗawa kafin ka zauna na shi ɗara ga shi ɗan sarkin samu zama kan shimfiɗa amma kuma ko kwali ya samu ya dinga zuwa da shi to wannan duk yana jawo zuciya ta ji ba daɗi to kuma takarɗe rikaban nasu ka dinga tsallake kafaɗin mutanen ko kana ture kansu sai ka tsallaka wani ma zai cire takalmi a wani da takalmin sama haka zai yi to wannan kuma sai ya jawo baka da juma'a mai ta- mai irin wannan haka in sallace ma sai ya jawo kuma ba lada a ciki duk da an ce sahun gaba yana da falala kiran sallah yana da falala to ko kuma abin ya zama da takura lalle falalar su tana nan in dai an cike ka dinga zuwa da wuri ka dinga zuwa da wuri ka samu inda kake so amma in kuma an cike din shi kenan sai mutum ya bari قال يتي حدثنا بذلك إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى بن تدمو وانا حديث الأنصاري متم المدينة شيك حدثنا معن معن ما يزن تدمو حدثنا مالك إمام مالك ما يزن تدمو عن سمي شي مالك يا كرادة سمي عن أبي صالح شي كما سمي يا كرادة أبي صالح an abi hurairah ta shi ko abi salim ya karba daga abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam mislahu irinsa wa haddathana qutaybah qutaybah ma ya zantar da mu wannan hadisi an maliki shi ma qutaybah ya karba daga imamu malik na hawahu irinsa shi kuma maliku ya karba daga sumayyi sumayyi ya karba daga abi salih abi salih ya karba daga abi hurairah ta irinsa duk gaba kida babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi iqamatu sufufi cikin daidaita sahu a gyara sahu sahu ya tafi reras a gyara sahu yana da gyara cikar gyaran sahu shine cikar sallah kuma ya nuna zuciyar ku duk lafiya take kenan dan zuciya ba daɗi ko wannan ba sa wannan sai ga wannan ya ba wannan ka faɗa an babbauɗe ma'ana akwai wani abu a cikin zuciyar amma in sahu ya gyaru to ma'ana zuciya ma ta gyaru sosai kenan to shi ma kuma nan akwai shiga gona da iri komai shari'a ta faɗa za ku ga wani ya yi sakaci wani kuma ya shiga gona da iri shi ma a wajen gyara sahu wani dole sai ya taka ma yatsa kamar ce aka yi babin taka yatsa wani sai ya taka ma yatsa ka zare kafa ka amma sai ya kuma biyo wannan yatsa ya taka na taba yadda na fita daga sahu wani ya taka na zare kafa ya kuma biyo ta ya taka ta ce Allah ba haka ya ce ni dai na bari wani ya shiga to ba haka ake nufin karatu ba saboda mutum ba zai ji daɗi ba sallan ma ba zai yi ta da nutsuwa ba ka ta kamar yatsa ko ka ta ka san kuma abin nan da zaki to ma'ana dai karasu a jera kafafuwa ka abar wata kafa inda duk shekan zai dinga yawo kamar dan kwikwiyo abin da aka nufa kenan kuma a jeru sosai karo wannan ya bauɗe wancan ya bauɗe wannan ya bauɗe abin da ake nufi kenan amma ba ta take kafafuwa ba ba shi ake nufi ba haddasana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu haddasana abu awanata abu awanata ya zantar da mu an simaki bin harbi an karba daga simaki ya karba daga simaki dan harbi an nu'man bin bashir shi kuma ya karba daga nu'man dan bashir al-badari yayi badar ma wannan nu'man قال نعمان بن البشير يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يترى da aminci Allah sabata a gaishe ya kasance yusawwi sufufana yana daidaita sahum yana daidaita sahum fakara da yawman sai wata rana annabi ya fito sallah fara'a rajulan sai ya ga wani mutum karijan sadarahu ya turo kirjinsa gaba ya turo ya fito daga cikin sahum an qaumi daga mutane faqala sai annabi ya ce la tusawwunna sufufakum ko dai ku dinga jera sahunku aw la yukalifanna Allah baina wujuhakum ko Allah ya saba fuskokinku masu fasara suka ce ma'ana ibn al-arabi maliki yake cewa ma'anar Allah ya saba fuskokinku ai maqasidakum ai abun nufinku ma'ana sai zuciyoyinku ta fassara kamar sahunnan naku zuciyoyinku to in kuna jera su sai soyayya ta karu a cikin ku wannan kuma ya zama kamar addu'a ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a dinga kokari ana jera sahu dama shine ma'anar din za a tada sallah da a ce sahu sahu a a jajjera a jajjera wato ya ani maqasidakum abin nufin ayi ma'ana zuciyo kulubu zuciyoyinku in kun daidaita sahu sai Allah ya daidaita zuciyoyinku kala ya ce wa filbabi a wannan babi an jabir bin samurata an irin wannan hadisi daga jabiru dan samurata to wannan kuma idan mutum kuma ba shi da lafiya yana da wata cuta da kuma in an daidaita sahun zai cuci su mutane sahutun to ba laifi sai ya koma waje daya ba sai ya koma waje daya ya je ya tsawon sa a can ko yana ciwon kafa ko yana dai da abin da ba zai iya wannan jera din ba to ba shi yana da uzuri yana da uzuri sai ya koma waje daya shi kuma ya je ya to an jabir bin samurata wal bara'i an karba daga bara'u ma wa jabir bin abdullahi da jabir dan abdullahi wa anas da anas wa abi hurairah da abi hurairah wa aisha da sai da aisha kala abu isa tirmidhi yace hadisun nu'mani wannan hadisi na nu'mani bin bashir dinnan hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qabu ya arwaito annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah sabata a gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min tamami salati yana daga cikin cikar sallah sallah ta zo daidai da daidai iqamatu safi tsayar da sahu a gyara sahu ya yi kyau kuma ado ne ma na sallah yanzu aka nuno harami din na sai ga abin da ya ma kyau ado ne na sallah ko a gyara shimfiɗin yanda zai dinga iya gyara waru ya an umara an karɓo daga sayyidina umar annahu kana sayyidina umar ya kasance yuwakkilu rijala yana wakilta wa'ansu mutane bi iqamatu sufufi su zamanto kaman dan fitiyanu din nan da ake sawa ko wanda su za su dinga tsayar da su wanda an san wa'annan masallacin ne ya sa su dan wani ya ce zai in kowa da kowa ya ce zai tsayar wani zuciya ne da shi in ka ce ka gyara ya ce ba zai gyara ba amma an ba laifi masallaci kamar balleran juma'a ba laifi yadda masallatan juma'a suka san su dinga ba da afartuka nan na tara kuɗi to ga wani babban muhimmin aiki su dinga sa mutane ma suna jera sahu ana jera shimfiɗu ana jera kamar yadda sayar na umar yake a dinga jera sahu amma suka ga tabarma ga sahu can na farko amma tabarma ta yi wani irin dandis ta karkace ta yi wani waje to duk ana samun irin wannan to ba laifi inda sallah ta cika mai kyau haka ake so kuma abin ya dinga yin tsari kuma musulmi mu zama muna da tsari a sa wayansu kwamitin masallaci su sa wayansu ko da da uniform din fitiyanu ko da uniform din kowace kungiya ma dai inda an san dai ma'aikatan masallacin ne za su dinga jera sahun a cikin lafiya a cikin lallami ba da fada ko da damun mutane ba dinga cewa kuma liman ma ya faɗa ya ce to Allah a dinga gyarawa wannan magana annabi ce sallallahu alaihi wa sallam dan kan wani ya ji haushi wani in ka ce ya dan matsa kaman ka ce dan haka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani yake cewa idza qila lakum tafassahu fil majlisi idan aka ce da ku ku dan ba ku dan gyara a wajen zama ku dan ba tafsahu ku ba da makafa din yafsahillahu lakum sai Allah ya buɗa muku an ce duk mai son arziki idan an ce ya dan matsa to ya matsa din hafsahu ya sahillahu lakum in dai kuna matsa ne sai Allah ya matsa mu amma wani in ka ce ya matsa kaman ka hada shi da tashin hankali ka hada shi akwai wani malamin mu Allah ya saka masa alheri yana cewa ba abin da yake jin daɗi in yana haramin maka a zo a ce tashi za a share wajen shi wannan yan aiki jin ladan din nan zai ko motar nan to shi ba wai ya ji haushi ba ma shi daɗi yake da za su bashi ma da har da shi za a yi shara to haka ake so in dai da waje sai dai kuma in babu to kun ka ba mutumin hakuri da cikin ai kaga ba waje to sai lamar yakan sa masu gyara sahu yi wa kibir zalan yakan wakilta mazaje waɗansu mazaje bi iqamata sufufu su tsayar da sahu ala yukabbiru sai na umar baya cewa Allahu akbar ko an tada iqama hatta yukbara har sai an bashi labari anna sufufa qad istawat sahu ta gyaru ta daidaita warwaya an aliyin an karba daga sayyidina aliyu Allah ya girma fuskansa ko usmana da sayyidina usmana annakuma su ma kana sun kasance ya ta'ahada ne suna bibiyar zalika yaya an gyara sahu ko kowaye waya kula ne suna cewa da mutane istau ku gyara ku gyara sahu wa kana aliyu sayyidina ali karramallahu wajhahu ya kasance ya kula yana cewa takaddam ya fulani wani dan yo gaba kadan dan yi gaba kenan ta akar ya bulan kai wani kuma dan yi baya kaɗan kai dan yi baya kai wani dan yi gaba kaɗan har dai sahun ya jari ke Allahumma salli ala sayyidina الهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك الحمد لله